yabo ɗaure mu bismillah za mu tashi fa'iza kuɗe ta salat fa'iza kuɗe ta salat salati goma ga annabi kare haula ikin ko fatiha salatul fatiha صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا وجدت فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتابتي برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jiya a karatun jiya mun tsaya a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun mun fara tattaunawa hukunce hukunce da yake a cikin ranar juma'a da sallar juma'a cewa sallar juma'a sunna ce mu'akkada farilla ce da sunna ce farilla ce a sunna ce ta wajaba wujuba sunan wanda in mutum ya tsallake sallar juma'a bai yi ta ba sallar juma'a guda uku to yayi laifi laifi ne babba kuma kamar ya jefar da musulunci ne wara a zahiri kamar yadda hadisi ya faɗa to sunnar sallar juma'a addinin musulunci ya faranta tun kafin wanzan Allah ya hijira jiya mun karanta cewa sahabbai sun fara taruwa a gidan As'ad bin Zurara wa Madina wanda shine ya fara musu sallar Juma'a raka'a biyu suka ce cewa inna lil yahudi yawman yastami'una fi wa lin nasara yawman yastami'una fi falnaj'al lana yawman najtami'u fi mu ba mu samu wata rana da mu ringa taruwa shikenan faj'aluhu yawmal Juma'a sai suka zaru wannan rana ya zama ranar Juma'a sai suka sa As'ad bin Zurara ya musu sallar raka'a biyu ta Juma'a din nan wanda aka yi zo a ruwayar amma kowa ya gane cewa ba wai asar bin zurara yayi da kashin kansa bane cewa kenan akwai tashri'i ta daga annabi saboda wani baya shar'an ka to da ma akwai tashri'i din yin sallar juma'a din kuma a hadisin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji bayan manzo Allah ya fito ya zo Quba manzo Allah ya yana sauri ya shiga Madina ranar juma'a sai fa adrakatu juma'a fi masjidin libani amr bin auf a wata unguwa ta banu amr bin auf a nan juma'a ta dukkan manzo Allah kaga a cikin kan hijira akwai sallar juma'a sai dai yana sauri je ya juma'a Madina amma bai samu zuwa ba a nan masallacin Banu Amr bin Auf ba a Quba ba a nan ya fara yin sallah ta juma'a sallar juma'a farilla ce irin farilla ta sunnoni kamar yadda muka faɗa manzo Allah ya sunnanta ta wannan juma'a ta Quba ita ce ta farko a musulunci a Madina bayan hijira wanda juma'a da aka yi ta farko kuma ba a cikin Madina ba bayan hijira malamai sun fahimci ita juma'a da aka yi a kasar Bahrain a wani masallaci na garin Ju'ata wannan garin da Abdul Qais bin Hajar yake fada wa rukna ka anna min ju'ata ashiyatan din nan to anan ju'ata din ana aka fara yin sallar juma'a a musulunci to tun daga sallar juma'a ta wanzu ta ci gaba zama sunna farin sunna ta farin farilla ta sunna to wannan aya ta faɗi hukuncin hukuncin sallar juma'a wanda jiya mun yi saboda zamu yi matashiya ne akan ayar da mabata bai za ku da salati samu kadan yi waiwai ta fadi wajibcin sallar juma'a da kuma haramcin yin ciniki bayan an yi kiran sallah da juma'a da liman ya hamun bari an yi kiran sallah to wannan kiran sallah ya haramta dukkanin ciniki kuma wa yatba'ul bay kullu ma yasuddu 'ala al-jum'a duk abin da zai shagalar gabarin juma'a zai dake ciniki kamar yin hira suna ce fasau ila zikrillah ana san ana komai to ba za a yi ciniki ba haka nan ba za a yi hira ba haka nan ba za a kulla wata mu'amala ta kasuwanci ba ba za a daura aure ba duk wani uku ba abin da za a yi bayan liman ya hawo barin juma'a sannan kuma ainihin hudu ba ta sallar juma'a ita ma wajibi ce a saurare ta saboda fadin Allah fasau ila zikrillah saboda ana yin kiran sallah ba sallah ake fara ba hudu ba ake farawa to sai Allah ya hade da hudubar da sallah yake musu in fasau ila zikrillah saboda yadda sallar juma'a ce wajibin nutsuwa haka na wannan hudubar ita ma wajibi ne an su ajika to wannan shine inda muka tsaya a karatun jiya to yau a mu kara shi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil saboda kada wannan jumla fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil wato tana nuna cewa annal muslimina raha annal muslimina sa ba'da al-jum'a fi ashghal ma'ashihim bayan an sallar juma'a to mutum yana dama ya tafi kasuwa yana dama ya tafi uzurin sa yana dama ya tafi duk abin da yake sani ba wai da kace idanu da lis salati fas'au ila zikrillah to ba ana tun amrun ne mustamir daga an yi kiran sallar juma'a a ranar an rufe aiki ba a da an idan da sallah to mutum yana da dama sai ya tashi ya cigaba da uzurinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar a hadisi sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sallar juma'a kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarfa ila baiti zalla ba yin nafila ayi ana yin sallar juma'a an gama uzuri da masallacin juma'a kowa sai tafi nasa uzuri to sallar nafila ma ba a yi sai mutum ya koma gida sahabe da ake yi in za ga wasu ma ranar juma'a an idar kuma an cigaba da wasu lazimai to shi ma zai fi kyau mutum ya koma ya yi a gida saboda wannan umar fa idza qudiyat salatu to fantashru fil da an yi da sallar juma'a to fantashru fil to ku warwatsu a bayan kasa kowa ya tafi ya tafi uzurinsa wannan fantashru fil ardi shi ma na amru ibaha ne umarni ne na halattawa ma'ana saboda musulmi su na cewa lahum sa'a akwai dama amma ba wai amru wujub bane ba ana nufin tilastin ayi sallar juma'a kuma sai an je kasuwa saboda shi lamari in an bada umarni yana rarrabuwa ila al-af'al al-khamsa yadda ke a gurin malaman usulu daidai da karina to wannan fantashru fil ardi amru ibaha da an yi sallar juma'a to fantashru fil ardi kuna da damar da za ku watsa a bayan ƙasa ku ci gaba da kasuwanci ku uzurka kowa da fa abin da zai yi wabtagu min fadlillah ku fita a bayan kasa ku je ku nema ai udulbu ku nema udulbu rizqa a fita neman arziki min fadlillah a nema da fadlan Allah wanda kuma daga nan su kuma malamai suka gano ashe lokacin bayan sallar juma'a lokaci ne mai albarka a kasuwanci wanda ke da shago ko ke da wani abu na kasuwa to kada ya ce daga sallar juma'a ya rufe lokacin bayan sallar juma'a Allah ya sanya wata albarka saboda Allah shine mai dukiya shine mai arziki sai ta ai sallar juma'a nan ka zo ka roƙi zan baka saka wannan umarnin ya zo na halaccin kasuwa halaccin dukkanin kowane irin uzuri fa idza uyat salatu fantashru fil ardi wa qawu min fadlillah abinda jiya muka tsallake ban fada ba shine wajen sallar juma'a dole ta aya baka taɓa roƙi akai ba amma al'adar masu tafsirai zai dawo kan wata aya ta Qur'ani wadda ta asala wani ta sunnanta wani abu ko shar'anta wani abu to ana faɗin dukkanin wato furu na wannan ayar wannan ya faɗi tashri'in juma'a da hukunce hukunce da suke rafe da juma'a to amma kuma ayar bata faɗi kuma alaman tajibul juma'a ba waye wani juma'a ta wajaba akan to juma'a ta wajaba akan wanda madalulin ya ayyuhal ladina amanu suke aiki akan sa saboda su ne mukhadabin ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka imani kaga umumi ne suna da yawa to madalulin da ke sai a duba cikin usuli idan an yi irin wannan amurkin suwa ake nufi suna tare da kenan ko to sallar juma'a ta wajaba akan a matakin farko akan musulmi al-islam shine wannan madulin imani musulmi amma wanda ba musulmi babu af'al na musulunci akan sa sannan kuma al-hurru zakar al-baligh ya zama da ya zama kuma namiji sannan kuma baligh wannan duk wanda ba shi da wannan sufar to shi ba ta wajaba akan sa ba wa sallar juma'a ba wajibi shi akan sa ba idan mai gidansa zai sallar juma'a yake ni kuma kamar ya kai mun aiki to wannan aikin mai gidan ya zama dole sai ya salla a da shi ba farilla ba ce akan wajibi ce akan da wajibi ce akan baligi wanda aikin sun suka haushi sannan kuma al-muqim wajibi ce akan wanda yake a zaure saboda zamu ji a gaba yanzu a yin gaba cewa ba ma a yi sallar juma'a sai a garin da ya zama na gari labudda an yi kunu jama'a ta takarra bihim qarya sai gun ya zama na za a iya cewa alƙarya ce amma idan ya zama na yar karamar anguwa ce to nan ba su sallar juma'a ba sai su je masallacin juma'a na kusa da su saboda an shar'anta juma'a ne saboda musulmai su samu ranar taruwa kamar yadda nasara suke taruwa kamar yadda yahuda suke taruwa to musulmai su samu ranar taruwa da za su tattauna al'amuran addini shi yasa aka rage raka'a biyu aka musanya su da khutba wanda khutban nan shine za a tattauna al'amura na addini wanda kuma kamar yadda muka faɗa jiya khutban nan zikirin Allah ce salatin manzon Allah ne karatun alqur'ani ne da kuma addu'a duk abin da baya cikin wannan baya cikin khutba kamar yadda kuma malamai su faɗa ko da liman ne yake hudu ba sai fitar da wannan arka wayannan rukunan aka ji liman din nan bayan yayi salati ya fada wani zance na duniya ba ayat qur'ani ba ba hadisin manzon Allah ba ba wa'azi ba ba fadakar da al'umma maslaha ba ya fada wani zance na to ba shi da cancanta a saurare shi saboda ba hudu ba yake yi ba sai ka hudu ba wayannan sune arkan na hudu ba to ayi da sallar juma'a fa fantashu fi rabbi wa qawmi fadlillah waskurullaha kaseeran sannan kuma ku ambaci Allah waskurullaha kaseeran shi ma wannan waskurullaha kaseeran i'tiraf ne kada kuma me ji an ce fanta shiru shi da a ida sallar juma'a a tafi a yawo a wasu a bayan kasa wata bumi fadlillah a tafi a nemi arziki to kada kuma mutum ya tafiya neman arzikin da barin masallaci gun sallar juma'a da zai ya kuma sa mutum ya shigar da abubuwan da za su mantar da shi Allah to kuma Allah yana nufin فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كل شيء cikin uzurin naku ku yi da abin da yake a cikin sa akwai ambatan Allah ku sa ambatan Allah da yawa kada ku tayin abubuwan da su tagalar da ku kuma da Allah a tafi neman arziki amma a ambata Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun ambatan Allah mai yawa la'allakum tuflihun in dai kuna son ku rabauta to ku ambata Allah ambato mai yawa ta kuzo
وإذا أوتي
to wannan aya din ita ce kamar sababin saukan sura din ita ce babban darasi na cikin wannan sura din hadisi ya zo sahihi daga Jabir bin Abdullahi Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzon Allah yana huduba in aqdama dihya bin khalifa bi tijarat min ash-sham sai dihya bin khalifa da kalbi sai ya dawo da kayan kasuwanci dama an san sham shi ne santar kasuwanci na larabawa na lokacin to manzon Allah yana huduba sai dihiya ya dawo ya yi zako na kayan abinci na kayan kasuwanci na wannan mutane daga sha so haka yana zuwa sai mutanen nan da suke jin hudubar manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka fara tafiya sai suka wawwace suka tafi kowa yana maza maza zuwa abin kasuwancin nan makafata Allah yusbaka ilaiha kowa wai yana jin tsoron kada bai zauna ya tsaya bin hudubar nan wannan kayan abinci da aka kawo a rubuta ta a ɗauki abubuwa masu kyau duk sai suka wace ya zama al'amar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya saka da wani ayi fada kuma akwai wani fadin ma da yake an yi haka ne ba sosai ba ya kai su uku ana yin haka manzo Allah yana yin huduba to daga ainihin ayarin su ya zo wanda yake da kayan kasuwansa kasuwancin su a ciki sai su dare duk ta gurin kayayyakin su na kasuwa su manta da hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutanen kaso biyu ne wannan manya kenan sannan da Allah ya ce aula hawan akwai wanda su kuma ba wai tana da yawan kasuwanci bane ba an buga ganga ne ana yin wasu bukunkuna a wani guri sai suka tashi suka tafi gurin wannan kada kade suka manta da tsayawar da suke suna jin hudubar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wannan biyu ya faru a wani lokaci to shi sa Allah ta bai za a auta jasar aula hawa babban amma wasu idan ba suka ga tijaratan idan suka ga ta abun kasuwanci aula hawan ko wani abu na wasa kamar wannan ganga da aka buga an dauko wadansu wadansu amari an buga ganguna aka yi amari suka tafi jin wannan kada kada in faddu ilaiha abun mamaki sai ga sun wace sun dare sun tafi gurin wannan kasuwanci da gurin wannan kada kada nan kaga an yi al-khuruj an al-muqtadama tunda Allah ce wai fa idza qulit salatu fantashu da kaga sai a muqtadan sai ce wa idza ra'aytu idan kuka kasuwanci da abin da kuka amma abin da aka yi khurujin saboda wannan tafiyar da suke yi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ma Allah ya dauke su daga mushahada Allah ba zai magana da su ba ba zai ce sanda kuka ga kasuwanci kuka tafi ba tunda sun fita daga gun manzo Allah sun tafi daga gun Allah sai Allah ce kamar ma waɗansu ne daban da ba a san ko su waye ba sai ce wai zara auti jarata wasu ne can ma suka ji ana kasuwanci suka tafi tare da su din da su ake magana to tunda sun ga gun manzo Allah to Allah ba zai yi magana da su ba sai magana da waɗanda ba sa ne amma da su ake nufi ce wai zara auti jarata idan suka ga kasuwanci aw la'aw wannan ra'aw wato ruya ce ainiya amma an sa mata ma'anar ilm ruya ce ta idan amma mai ma'anar ilm ba wai ruya ce ta al-ilm akwai ruya ta al-ilm to amma wannan ba ta al-ilm ba ce ta ainin ce amma tana da ma'ana al-ilm saboda ai wai za ra'aw tijaratan ai wai za alimu bi qudumi tijaratin da sun ji labarin ga kayan kasuwanci da yazo to wani ya gani ya zo ce gaji na an zo da kayan kasuwanci kuma za ku je ku bi kayan ku aula awal shi kuma wannan istisna'in da au ya nuna kaso mutanen biyu wato akwai manya akwai matasa su manyan sune wadanda kayan kasuwanci su ne damuwa su suka tafsa su kuma matasan sune wadanda wannan kada kadan da suka ji shine don hankalin su suka tafsa sai sa da wai zara au tijaratan aula awal ya inda suka ji zuwan kayan kasuwancin ko wani abu na wasa in faddu ilaiha sai suka dare ilaiha suka tafi zuwa ga wannan li'annaha matlubun ko nan yace in faddu ilaiha bai ce in faddu ilaihi ba lahawri tunda lahawri a baya ko sai ce li'annaha matlubun dun Allah saboda wannan kasuwanci su shi ne damuwar su dun Allah ba wai gangunan da ake buga wa kayan kasuwanci ne da musu ba kayan kasuwanci sai za ce wai za rawu jatan aura hawan in faddu ilaiha ba in faddu ilaihi ba tunda lahawri a baya sai in faddu ilaiha dabiri ko ma tijara saboda shine babbar damuwa wannan kayan kayan kasuwanci din wannan abun an ce lokacin da abin ya faru na aya asali ce babba a hukuncin sallar juma'a mutum ne zai sallar juma'a ina za a yi sallar juma'a da kuma hukuncin dole sai a yi a dubu dubu a ji sallar juma'a saboda kamar a hadisin wanda Tirmidhi ya kawo an ce sun rabu ba wanda ya rabu sai mutane su rabu amma hadisin da ya fi shuhura shine lam yabqa ma'ahu illa 40 rajulan wanda suka tsaya ba su kuwa mutum arba'in da kadai suke saura hadisin da ya fi shura wanda ya faɗi mutum sha hudu isna arba'a ta asham mutum sha hudu shi ne fi shura wannan mutum goma nan a shafin mubashara duk suna ciki ba wanda ya tafi sannan da ƙarin bilal da ƙarin abdullahi bin mas'ud da ƙarin jabir bin abdullahi da kuma wani guda ɗaya da su goma sha hudu ne waɗanda ba su kuwa amma kuma hadisin da malaman fiƙo suka gina hukuncin akai ba shi da yafi shura ba shine hadisin cewa babu wanda suke rugowa sai mutum 40 mutum 40 ne suke saura to daga cikin suka gina dokar cewa in dai zama na sallar juma'a waɗanda za su tsaya tare da liman har idar sun kai mutum 40 to za a iya sallar juma'a wannan akwai abin nan da malami suke faɗa akwai wani malami al-khatib al-baghdadi ya yi wani littafi al-faqih wal mutafakkih cewa ya ake tsaron kunshi daga hadisi za ga wani lokacin ga wani hadisi a zahirin sanadin sa hadisin nan yana da du'a amma kuma da shi malamai suka gina hukunci kamar wannan hadisin cewa wanda suka rubuta nan mutum 40 ne hadisin da yake da ruwa cewa mutum 14 ne suka rubuta ya fi shubura ya fi karfin inganci amma mai hadisin mutum 40 shine wanda alaihi al'amal da shi malam fiqh suka yi doka saboda ita sallar juma'a asalin ta tara jama'a ne idan koyarwar mutum 14 ne to mutum sha hudu ba su kai jama'ar da suka karrabi yin karya ba ba za a ci an yi alkarya da mutum sha hudu ba to da mafi karancin adana hal na mutanen da za su iya hada unguwa wadda a dage cewa alkarya unguwa wajen gani shi da mutum arba'in to inda ya zama an fara yin sallar juma'a ko da mutum uku ko da mutum biyar ko ashirin ko ɗari ko dubu ko da nawa aka fara amma dai sallar liman zai sallama a bayansa akwai mutum arba'in ana da tabbata haka to juma'a ta inganta amma idan ya zama da sanda liman zai sallama a bayan sa ba kai mutum 40 ba to babu sallar juma'a sai dai sallar azhar daga wannan hukunci sannan daga wannan aya ta cewa wa tarakuka qa'ima shi kuma malamai suka hukuncin cewa jin hudu ba dole ne saboda ai sanda manzo yake tsaye suka tafi din hudu ba yake sannan kuma Allah ya yi fada ne akan sun tafi sun bar annabi yana hudu ba kaga kenan ashe dole ne su tsaya su ji hudu ba da suna kan san dalilin yake tsaye ke hudu ba babu abin da zai halatta mutum ya tafi ya sauraron hudu ba mutum sai ya saurari wannan hudu ba cikin sallah ne wa idza ra'aw tijatan aw lahawan yafdu ilaiha wa tarakuka qa'iman suka barka ya manzo Allah fil khutba suka barka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fil khutba suka barka qa'iman kana a tsaye kana khutba kul wato wani abun yana faruwa saboda wani sunna ta Allah dan Allah ya wani hukunci kai dai yanzu ka kai a tunaka tunanin ko dai kai a wannan zamanin ba za ka iya barin manzo Allah yana sai ka tafi wani gurin wani abu amma me ta sahabbai suke haka to wani abin Allah yana sani kawai li hikima sun fi kowa sanin manzon Allah sun fi kowa sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin sa to akwai wata hikima da Allah yake so ya shar'anta Allah yake so ya da wani akan dalilin shi yasa Allah ya kautar da tunanin su wannan abin ya dau hankali suka tafi amma babu wanda a cikin su yake da kankantar wato wani abu na kankanta daraja annabi sun fi kowa ma saka wannan wata hikima ce dan Allah ya saukar da wannan hukuncin wa tarkuha qa'iman suka barka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana a tsaye kana hutuba kul to ya manzon Allah haka ya musu ce ma inda Allah ku sani fa abin da yake wurin Allah mila sawab abin da Allah ya tana nan daga ladan da ake samu a sallar juma'a da sauran huduban nan khairun shine mafi alkhairi min al-lahwi wa min al-tijar kaga wannan khairun din sabanin khairun da faɗa je ko ita ce khairun ta af'al wacce take da siga taqdid wanda ita kuma ana yin wasal dinta da min kaga ma inda Allah khairun min al-lahw wannan khairun fi ce wato hiya akhyaru kenan amma ana cire alif din litahfif sai zama khair wanda yake cishe sharru kamar wanda ku faɗa wa an tasumu khairul lakum ko khairul lakum min Allah tasumu irin su inda Allah ya cewa ma nan sahmin ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha ko aw bisla to wannan duk khairu anan yana nufin abin da yake kishiyar sharru khairu anan wato fi'ili ce to kul ma inda Allah khairu min al-lahawi min al-tijara to ga ya musu sani ma inda Allah abin da yake wajen Allah na lada khairu shine yafi min al-lahawi yafi duk wannan shashancin kada kadan ko min al-tijara yafi dukkanin wani kasuwanci yafi dukkanin komai wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairi shine mafi cikin arraziqina duk wasu masu bada arziki yuqalu kullu insani yarzuqu a'ilatahu kowane mutum a gidansa shine mai ba su arziki shine mai ci da ko min rizqin Allah ta'ala wato duk wanda yake mai bada arziki duk wanda yake taimakawa Allah subhanahu ta'ala shine yake alherin kowane mai bada arziki wannan sunaye ne ana bisri ana ta musu alal alal farz ai babu wani mai bada arziki sai Allah ko hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum akwai mai yimin da Allah babu to irin na ce wallahu khairur raziqin kamar yadda wasu addu'o'i zaka ga cewa ana roƙon Allah cewa ilahul aliha ubangijin dukkanin alloli akwai wani Allah kuma bayan Allah haka babu to wannan da ana faɗa ne wato fardan idan da aka kadiri ba akwai wani wanda zai iya bayar da arziki to shi ma daga Allah ya samu Allah ya ji shi saboda haka abin da Allah rufe da wannan saboda wannan kayan kasuwancin nasu neman arziki ne neman abin duniya ne to zaman su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wannan abu saboda suna gaban manzon Allah suna tare da Allah Allah kuma shi ne mai bayar da arziki
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الناس قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
بسم الله الرحمن الرحيم آه سورة المنافقون سورة مدنية تنا da aya 11 سورة ta Madina bittifa saboda iya zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ai babu munafikai amma ka sai zan zurfin kafirai kawai ko ita ma tana da awa amma sai da ka zo Madina sannan aka samu munafikai shi bai dan ce al munafiq kalmar asalin sa min an nafaq ne wa huwa ma wa huwa ma khafiya min saqadin tahta al shine an nafaq wani abu da ya kuya a bayan kasa wanda ba a gani kamar rami kamar da Allah ya la yajiduna malja'an aw magaratin aw muddakan to duk wa'ina abubuwan dukkanin su boyin abubuwa ne duka alfasa ne guri ne na karkashin kasa kamar wadda ayan nan ta ta sotul an ta faɗa fa in salata an tabtagi na haqqan fil ard aw sallama fis sahu abin da ya kuya na wani rami a bayan kasa shine annafa to ana cewa munafiki munafiki ne saboda yayi kama da zuciyarsa ta yi kama da nafaq na bayan kasa wato abin da ya koya a cikin ransa shine abin da ya zurshi amma ba shine ya bayyana ba yubtinuna al-kufr wa yuzhiruna al-islam abin da suke koyewa a ransu da shi suka yadda amma abin da suka bayyana a fili shine musulunci ya kuna fi an fasi ma la yakuna lahu to sune munafikai to wannan sura suratul munafiqun ta Madina ce saboda a Makka babu munafikai amma a Madina ne bayan an je Madina akwai waɗanda suka bayyana musulunci dole ba dan suna so ba saboda musulunci yayi karfi kuma ba sa so su bayyana musulunci su rasa mulkin su kamar Abdullahi bin Ubay bin Salul wani shine rasul munafiqin ya zo Madina duk inda yaje ana girmama shi ana kai da shi ana ranka da ana mutunta shi amma yake musulunta saura kaɗan a hadisin Bukhari saura kaɗan a shugabantar da shi a ta shine shugaban Madina baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina saboda haka wannan dan girman nasa baya so ya tafi da shi ya rabu da shi baki daya sai sai ya bayyana musulunci amma baya san manzon Allah saboda ya rufe girman nan da yake da shi to wannan shine munafiki saboda haka munafinci kuma kala biyu ne a gurin dukkanin malamai akwai ana kisa annifaq alqalbi al-i'tiqadi akwai kuma annifaq al-akhlaqi so da yawa mutane suna takudawa a fassara wanda ba munafiki ba da munafiki akwai abin da nake shine annifaq wanda wannan surar za ta magana akan nifaq al-i'tiqadi shine wanda manzo Allah ya fama da su su waɗannan kafirai ne da man surfan kafirai ne ba musulmai bane ba amma kun bayyana musulunci kawai suna zuwa su sallah suna raka manzon Allah yaki suna yin dukkanin ayyukan musulunci amma ba suna yi dan Allah ba suna yi dan su kare kansu kamar da zamu ji ittakhadhu aymanahum junna dan su kare kansu akai su su kafirai ne shi yasa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum shi kafirai ne wannan shine an-nifaq al-i'tiqad Allah ya kiyaye mu shi ba mu cikin sa to munafinci na biyu wanda yake mai hadari shine an-nifaq al-akhlaqi munafinci na hali shi zai iya samuwa a cikin musulmai wanda ba kafiri bane mutum amma yana da dabi'a irin ta munafiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayatul munafiqi salat akwai abubuwa guda uku wanda alamomi ne na munafiki idza hadatha hazaf wa idza wa'ada akhlaf wa idza akmina khan wannan alamomi ne na munafiki saboda duk mai wannan halayen to haka ya nuna a cikin dabi'a sai yana boye abin da bai bayyana ba wanda in ya maka magana ƙarya yake kaga ya boye maka wannan da baya so ka sani kenan wanda in kai alƙawari zai saba wanda aka amsa zai ha'iji wayannan halaye ne na munafunci amma ko da mutum yana da wani hali daga wannan halaye bai zama munafiki ba sai dai yana da hali daga halayen munafiki sai idan waɗannan halaye sun cika a kansa duka to shine zai zama munafiki amma ko da ya zama munafiki shi ma ba za a ci masa munafiki ne wancan kafiri munafiki a itikadi ba munafiki ne sosai na hali amma bai zama na kafirci ba saboda shi dai a ransa ya zaɓi musulunci saboda ba a shiga musulunci da zato ana shiga musulunci da yakini na ga nan fita saka duk wanda yake la ilaha illallah ne ya yarda da Allah musulmi ne ba kafiri bane amma su wadannan sun faɗi la ilaha illallah ne ba da gaske ba ba na sun yarda da Allah bane ba wanda kuma duk wannan sura za ta yi bayanin wannan abubuwa da furucin su da aikin su din na ƙarya ne ba na gaske bane to suna ka koda mutum yana yin halin munafunci amma musulmi ne to ba za a ce masa munafiki ne na kafiri ba sai dai munafiki ne halin munafikai Allah ya kiyashe mu da yin haka wannan surar ta sauka ne bayan saukar surtul ahzab ta sauka ne bayan an je yakin banal mustalaq ta ga yakin banal mustalaq to a gurin yakin akwai wani mutum daga cikin mutanen banu juhaina to akwai wanda ke musu hin ada hin shine abota idan dan wannan kabilar ya hada abota da wannan kabilar to sun zama abu daya yadda ba za a taba wannan kabilar ba za a taba tasar to su juhaina hulafa ne na al'ansa mutanen madina to sai wani daga cikin muhajirun sahabbai muhajirai na maka sai suka fada da wannan mutum na banu juhaina sai ya dake shi fasa mai kai to da dake shi fasa mai kai sai ya kwana kira irin wanda a da shi suke yi idan za a baka ta hankali ya lal ansa ɗan uwana mutanen mu da muke abotaka ku kawo mun dauki to dai kwana wannan kiran kafin mutanen madina su kawo dauki sai shi wanda ya fasa mai kan muhajir sai shi sai ce ya hadal muhajiri ni ma yan uwa na ku kawo ne sai labari ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wani sahabi Zaid bin Sabit Allah ya gara masa yadda sai ya ga ya bazala ya Rasulullahi ga abin da ya faru za a mai da mu baya ka hada kan musulmi ya zama daya amma an fara wannan kirai kirai irin na da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ce ga shi ga abin da ya faru amma wannan mutum bajuhani yayi kira kuma da ya kira din nan Abdullahi bin Ubay Abdullahi bin Ubay ya amsa kiransa bayan da ya amsa kiran sa shi yasa shi ma ba juhani din da ya dake shi ya kira mutane muhajirai suka amsa kira suka fada zai faru Abdullahi bin Ubay da ya ga haka ta faru sai ya to kowa ya kwantar da hankali kada a yi tashin hankali a bari mu koma Madina waɗannan mutanen Makka wato sun dake dan uwanmu za mu kawo masa dauki sannan sun kira juna to bari mu koma Madina in mun koma Madina duk sai mun koyi la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-'abdu minha al-azhar in mun koma Madina mu ne masu gari sai mun kore shi sai manzo Allah ya kira Abdullah bin Ubay ya haka faɗa sai ya rantsa da Allah ya rantsa da Allah ce wallahi bai faɗa haka ba ƙarya aka masa sai manzo Allah ya ce to sai na zai duka yi ƙarya abin da aka hamu ba haka bane ba gashi yaran sai na zai ya ce sai ne bakin cikin da sai da naji da ma ban musulunta ba da ma tuntuni ba ban zo jira ba kirana kuma daga abu na ji ya faru amma ya rantsa manzon Allah manzo Allah kuma ya sani ta abin da na faɗa to sai Allah ya saukar da wannan surar Allah ya faɗa halayensu da irin karairayinsu sai manzo Allah ya kirayi wannan sahabi sai na zai ita mutu Allah ya gaggata ka Abdullah bin Ubay kariya yake to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci ne irin na alƙali kafa shi alƙali baya yin hukunci da na sani yana yin hukunci ne da hujja shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama kowace irin siffa manzo Allah shine shugaban da shi ke fara nuna yana zaka to kan hanyar nan kana tagowa sai kaga mutane suna fada da ya dauki makami ya yanki wani shikenan kai kuma alƙali shikenan sai ka tafi kotu ka zo ka zauna kana zuwa kotu shari'a farko da aka sai aka maka wannan mutane guda biyu wanda haka da ilan ka kaga san da wancan yanki wanka to ana zuwa gaban ka alƙali ai haka baka da ikon kai hukunci ka ce eh wannan shari'a mai sauki ce a gaba na haka baka da wannan dama saka dole sai ka zo a to kai malami aka yi kake ina hujjarka idan aka hujja ita zaka yi amfani idan ku kana so kai a wajen kana alƙali an yanke wani a gaban ka ka bashi gaskiya to sai da ka sauka daga alƙalancin sai ka zama mai bada shaida sai ka kowa dole sai a gaba na aka sai dai ka bada shaida amma ba za ka so wannan shi haka alƙali shi alƙali yana yin hukunci ne da hujjar da aka bayyana masa ba da abin da ya sani ba to yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa wannan ya dake wannan ya bada gaskiya ga wanda ya rantsi saboda rantsuwa tana da nau'o'in shaida a gaban shari'a wannan surar tana magana ne akan surorin a halaye na munafikai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk ranar juma'a a sallar juma'a so da yawa yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun malamai suka ce abin da yasa saboda in ya karanta suratul juma'a ya yi mummune a ciki sai kuma ya karanta suratul munafiqun ya kwankwashi munafikai kowa ya san an san me yake ciki Allah ya fara surar da bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce manzo Allah ya Rasulullah idza ja'aka almunafiquna idan waɗannan munafikan suka zo gurinka qalu sai ka sun ce bi alsinatihim da harshen suka suna fadan khilafa ma fi qulubihim sai ka sun faɗa abin da ba shine a ransu ba sai ka suna cewa na shahadu innaka la rasulullah ya rasulullah mun shaida cewa kai din nan manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Allah fa subhanahu wa ta'ala ya san innaka la rasulu Allah ya san cewa da man kai hakika kai manzon sa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah kuma ya san ya alamu ya san innal munafiqina hakika munafiqai lakazibuna ƙarya suke yi fi ma azmaruhu a cikin abin da su boye a ransu mukhalifan lima qalu wanda sabawa wanda suka faɗa wannan ayar akwai abu guda biyu ko uku muhimmai na farko idza ja'a al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah kalmar nashhadu da Allah ya amfani ita wato kaiwa mutuka a imani ba Allah ya ce idza ja'a al-munafiqun qalu nutun kun ala ma'ana nashhadu mun yi sani ilma mutahada mun yi sani a fili kazan ku sani fili ya fi kowanne kamar ga shi kuru-kuru muna kallon ma Allah ne ke maka wahayi kaiwa mutuka wato wannan duk kaiwa mutuka ne a munafunci sun ga kalma mafi girma a wajen gasa da aikin manzon Allah sai sa Allah ya ce wallahu yashhadu saboda ya mushakala Allah ko ya san ƙaryar su kamar yadda suka faɗi cewa yadda suka faɗi sun tabbatar manzon Allah manzon Allah ne to Allah ma ya tabbatar da ƙaryar su to alƙanin wannan jumlar sai Allah ya kawo wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu jumla ce wannan mu'tarada me yasa Allah ya kawo ta saboda zaman abin da ya saka aluga a ilmul ma'ani ikhtira ko da Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazib da haka Allah ya tsaya to da sai ya zamana ya ba da kofar a ainihin kokonto a rai Allah ce munafiqai idan sun zo gunka ya manzon Allah zaka da kusa ni da kai manzon Allah ne amma Allah ya san ƙarya kake to da sai Allah ya bada kofa kokonto a cikin munafikan sai su gumbe ta kun ji fa Allah ma ya yarda ƙarya ne shi ba manzon Allah bane to sai Allah ya kira sai ta a wallahu ya'lamu innaka rasul da man ai Allah ya san kai manzon Allah ne saboda kada wannan zargi mu munafikai su samu wata kafa shine ikrar me ya amfani da daful waham kada su samu damar sawa mutane rudani sai eh gashi nan mun ce shi manzon Allah ne Allah kuma ya ce wallahi ta'ala innal munafiqina lakazibun munafikai ƙarya suke a abin da suka faɗa me munafikai suka ce annabi manzon Allah ne Allah kuma ya ce ƙarya suke to sai Allah ya ce a tsakanin juna sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasul daman Allah fa ya kwanda sanin ake manzon Allah ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun to anan malamai na ilmul ma'ani suka ce meye ma ƙarya ne tukunna da Allah yake nufi ana ko menene al-kazib sabanin yadda a zahirin luga kamar yadda su je kawo auqud ko kazwin ya tafa kan zahirin luga ƙarya shine khilaful khabar li i'tiqad al-mukhbir mutun ya faɗa abu ya zamana abin da ya faɗa ya saba abin da yake aqidarsa shine ƙarya wannan shine abin da kazwin ya kawo a cikin tafsirul miftah amma su ya yarda wannan yake ba haka bane ba saboda ai mutum yana iya bada labarin abin da bai yarda da shi ba kuma ya zama gaskiya ne wani abu ne ya faru wanda ni ban yarda da wani abu ba na san shi ita na bai yarda da shi ba amma abin ya faru kaga labarin gaske ne duk da ke ya sawa ita kadin muku bi so da ka aqariya khilaful khabar lil waqi' fil kharij shine kariya wato abin da yake shine a fili a yadda ake gani a waje to labari ya saba wannan abu munafikai to suka inna shahadu mun shaida kai manzon Allah ne to shin abin da yake waƙi a fili daga sun shaida ne da gaske ba su shaida ba so da cewa innal munafiqina lakazibuna wato ƙarya ce a cewa nashhadu ba innaka la rasulullah cewa ce wanda suke yi nashhadu innaka la rasulullah to wannan nashhadu da suka bada ƙarya ne ai munafiqai ba su shaida a rauta annabi manzon Allah bane wannan shine abin da yake a waƙi a fili haka ake gani saboda haka sai Allah yake wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma ya manzon Allah sani Allah fa ya san kai manzon Allah ne wallahu yashhadu amma Allah ya shaida tabbas innal munafiqina lakazibun munafikai ƙarya suke a wannan cewa da suke tushe da kai manzon Allah ne ƙarya suke Allah ta ittaqahu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah wannan ayar kamar abin da kake jumla ce bayaniya ma'ana jumla bayaniya dai na kanta jumla bayaniya to jumlar da ta wuce a baya akwai mujmal akwai abu ta gari da Allah ce munafikai in sun zo za su ce mun shaida kai manzon Allah ne kuma kariya ce ba su shaida din ba to ai mun ji a dalilin sa surar har rantsuwa suke yi ko tunda Allah ma ya faɗi rantsuwa nan sun shahida ko ya halifuna billahi ma qalu ko Allah ta walakar kalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamiyya su rantsuwa sun saba yin ta a gaban manzon Allah kuma yanzu ma shugaban su gashi ya zo gaban manzon Allah ya yi rantsuwa ƙarya to duk wani abuwa ne da suna kama da imani to sai Allah subhanahu ta'ala sai ga wannan jumlar bayaniya kada halin munafikai na yawan rantsuwa da Allah ya sa ka dauka suna zo ta gaskiya Allah ta a rantsuwar su ba ta gaskiya ba kamar yadda kalmar shaida su ƙarya ce to haka rantsuwar da suke yi da duk abin da suke bayyana na musulunci ƙarya ne ittaqahu aymanahum junna munafikai sun riki rantsuwar junnata sun riki rantsuwar da suke yi a matsayin garkuwa ai suturatan ala amwalihim wa dima'ihim abu ne zai kare dukiyarsu wa dima'ihim zai kare zunusu sun rike ta garkuwa abin da zai kare su tunda in sun rantse kamar yadda akwai a sayin hadisi ma Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay shi wannan shugaban munafin Abdullahi bin Ubay ɗansa kuma tarihi ya rawaito cewa sahabi ne wanda kuma ya kyautu da imani shi ne dogon manzo Allah yace ya rasulullahi ka bani dama ne yan kuma kanka tunda munafiki manzo Allah sai ya hana me yasa sai yace saboda ali Allah ya tahaddatha nasu anna muhammadun yaqtulu ashabahu kada mutane su dinga cewa annabi yana kashe sahabbai saboda fi sura abin da ya bayyana a fili suna cikin sahabbai to in ya kashe su majiya sun samu dama sai annabi yana kashe magoya bayan sun za ta kyale su to wannan rantsuwar da suke yi da bayyana musulunci shine abin da yake ba su kariya ba za a kashe su ba za a kwaci dukiyar su a matsayin jizya ba fasaddu an sabilillah sai suka tsare kawunan su jihada wannan rantsuwa din an sabilillah gabarun tafarkin Allah ai anil jihadi fi suka to fasaddu an sabilillah din ai anil jihadi fi sai suka tare kada a yi jihadin Allah a kansu ba za a iya kashe su ba innahum haƙiƙa su wannan munafikai sa'a ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa na munafunci abu ne da yayi muni ذلك بأنهم آمنوا فجعلوا الأرض على قلوبهم فهم لا يخبرون
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فنبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك abin da yasa na gonaki ai su'u amaliya wannan abin da Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu ko lalle aikin su wannan jumla muke bayaniya tana bayanin da yasa rantsuwar ta kare to wannan ayar kuma litta'ali menene ta Allah ta innahum sa'a ma kanu ya'malu lalle aikin munafikai aiki ne mummunan aiki mara kyau me yasa Allah ya lalata aikin sai mummunan aiki ne kan ta zalika bi annahum amanu dalilin mummunan aikin da lalata aikin su saboda su ba munafikai amanu summa kafaru amanu bil lisan da harshen su sun bayyana cewa su sun yi imani kamar yadda wannan ta nisa da innaka rasulullah summa kafaru sannan kuma da aibil kana sannan kuma a zuciyarsu sai suka yi kafirci ai istamarru ala kufrihim bi suka yi kafirci wannan summan ba summa bace da ake cewa summa lin nasa wato bayan kaza sai kaza wannan sunanta summa at-tartibur rutabi wato abu ne ke jeran tashi amma jeran toye ne bisa ga daraja wato misali shine su wayannan kafirai sun bayyana fa su musulmai ne suna zuwa gurin zaman manzon Allah suna zuwa yaki tare da manzon Allah suna yin sallah tare da musulmai kaga sun bayyana imani sai Allah ya sun kafaru to abin da yake wannan mamaki a daraja shi ne sun ma at-tafsir to abu mafi girma mafi mamaki sannan kuma tare da sun bayyana wannan imanin su kafirai ne saboda haka ba wai sai bayan da suka sun mu'mini ne sai daga baya suka zama kafirai ba wannan shine at-tartib ar-rusul Allah ya jira abin da yake da daraja ga shi dai sun bayyana sun imani sun ake imani amma kuma tare da haka sun dora da kafirci akai kafirci shine arab za ka ga annabi amanu sun makabar saboda haka shi ma wannan imanin wato imani ne na maja ba imani saboda imani ake ne aqsa darajatul islam ai ko shi ne zai karanci ai su ko na farko ma ku ga saboda haka su kadai musulmai ne a bayyanawa kamar yadda wata aya ta faɗa ya halifuna billahi ma qalu wa gargaru kalimatu al-kufri wa kafaru ba'da islamihim nan ba ba da imani ba kadai musulunci suka bayyana amma ba mu'mini bane saboda inda imani ya shiga su ba su munafinci ba saboda suna da musulunci a fili amma a koyi abin da suka dora akai shine kafirci fadu bi ala qulubihim to haka sai yasa sai aka rufe ai kutuma sai aka yi yumki aka rufe ala qulubihim akan zuciyarsu bil kufr aka rufe zuciyarsu da kafircin nan fahum la yafqahun su munafiqan nan la yafqahuna ba ta gane al-iman ba ta gane al-iman al-fiqh shine al-ilm bi khafaya al-umur ba ta sanin haƙiƙanin me ya buya na gaskiya su sama to sai kallon abubuwa to saboda saboda ba ta iya yin dogon bincike su gane haƙiƙanin abin da ya buya menene haƙiƙanin khafaya na addini sai ta zama su kafirai ne suka zabi kafirci
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يعلمون كل سيئة عليهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة nan هم العدو وحدهم قاتلهم الله أنا يؤفكون duk inda kaji iza din nan Allah yana ƙara yin fadah ne ga wani halin nan halayen su iri iri iri saboda nan a farko dai Allah ya faɗi a farkon surar abin da yake mujmal ne ko cewa gashi nan munafiqan nan sun zuwa kai mun shaida kai manzon Allah ne wannan ku siffar kowa ma yana faɗa saboda haka manzon Allah Allah zai tsin kai da shi ya gane wani munafiki ne wani munafiki ne amma kai ta ya za ka gane kai wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan wai idza ra'aitahu wannan li kulli mutaka akalahu nazara ne dunar rasul ba da manzon Allah yake ba shi manzon Allah Allah ya sanar da shi ya san wani munafiki ne wani munafiki ne amma kai wanda ba manzon Allah ba ta ya za ka iya gane munafikai in ka duba nashhadu annaka rasulullah a wajen kalma kowa yana fadan wannan kalma to ba ta ya za ka gane ta munafiki sannan zalika bi annahum amanu thumma kafaru da mun ci at-tartibur rutabi sun yi imani amma sun zuwa kafirci akai shi kuma kafirci na boye ka gus kaga ba yadda za ka gane to sai Allah sai ya cigaba da bayyana wasu kofin na fili wanda a zahiri da sai da za ka iya ganin alamu da ido in ka gansu tu'jibuka ajsamuhum kyawun jikinsu kyawun jikinsu wannan munafikai zai baka sha'awa saboda mutane ne wannan wasu ce ana nufin Abdullahi bin Ubay da Mu'annib bin Qushay su ne manyan munafikai an lokacin to mutane ne manya manyan mutane larabawa suka ku masu kyawun halitta masu arziki masu kwalliya to duk da ga su tu'jibuka ajsamu yadda ga su kai jikinsu yana kyalli sun gyara gashin su yana kyalli haka su ga manzo Allah wanda irin wayannan mutanen su ake ce musu wato ar-rajulud dakhal kyawun halittar sama sai ya sa ya baka sha'awar kan gaje tuka maka ido saka wannan munafiqin suke tu'jibuka al-samu kaga dita qala ibn abbas kana ibn ubay jasiman sahihan fasihan mutum ne mai gaggaban jiki abdullahi ibn ubay sahihan ba shi da wata illa din sannan fasihan gashi ya iya zance tsalkan lisan mai takaccen harshe ne wa kana qawmun min al-munafiqin mislu a cikin munafikai akwai wanda sun sanan ma da haka suke وهم رؤساء المدينة كما سنة شغبني أجري وكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سنة زوا مجلس من الله ويستندون فيه إلى الجدب idan sun zo suka jingina a bango da kaga su ne za su kama kai tu'jibuka ajsamuhu Allah ya su tattat da su abun bari gun sha'awa wa in yaqulu wa in yaqulu idan kuma suka magana in za su yi magana in suka bude baki dan ma suka fasiha lisan sun iya magana to idan za su yi magana daman kuma so tari wannan yana daga sifan munafiqan fasa asali kuma har yanzu haka ne mafi aksarin wanda kaga ya ce zakin baki a magana ba shi ne mai gaskiya ba mafi aksari to da kaji ya iya magana daki daki da zakin baki to a maganar ne kawai ya iya amma a gaskiya ce ba kowa bane da dama haka to wannan sifa ce ta munafiqai amma ba duka ba dan ba wai kuma zai wace duk wanda yake kyakkyawar sifa da iya zace munafiki bane ba haka bane ba sai dai su wata siffar da ta bayyana kansu bayan kanyar zance to sun boye kansu da kyawun halittar su da kuma iya jera magana wa in yaqulu idan za su yi magana tasma'a li qawlihim wannan tasma'a li qawlihim za ka ji maganar su wannan tasma'a din akwai wanda kisa wato al-ishba a shigar da wata kalmar cikin wata ko to kamar an sa wata tasma'a ma'anar tasga saboda ai kowa ma idan zai magana zaka ji ko to idan kuma sama'a ne na larabci to shi ba ya ka adala lami ba a ce sama'a sami'a ne kauli sai da ba ce sami'a qaulahu ko eh in kuma ma zai ta'adda to sai dai fi'ilin ai mai karin ta a ce istama'a ilayhi amma in dai sami'a ne zalla to sami'a qaulahu to amma na kira ce tasma'a li qaulihim to wannan sami'an tana da ma'anar al-isra wato ba wai iya jin ba saboda dama ai duk wanda zai magana inda kana da kunne zaka yi to yin ta da lamun ya ta an harfa alikawa to in zaka yi magana ko baka san ji to sai ka tsaya ka nutsu ka ji saboda tsabage iya labaru shine tasga ila qawliya sai ka nutsu ka saurari me za su gaya maka eh wa in yaqulu tasma al qawliya in za su yi magana sai ka nutsu ka karkatar da jinka li qawlihim zuwa ga maganar su li fasahati saboda iya maganar su allati ka annahu khushubun musannada kai ka ce su khushubun musannada kai ka ce su min izami ajsamihim fi tarki fi tarki tafahhum kyawun jikin nan nasu mhm amma fi tarki tafahhum tare kuma da su ba ka fahimta wato ga su akwai abin mamaki ga su da kin jiki da iya magana amma kuma su ba sa gane komai duk abin da manzon Allah yake faɗa ba sa fahimta sa hankalta su dauka so ka ga kyawun nasu bai yi amfani ba iya magana ta mutai musu amfani saboda babu hankali ko na fahimta a kan dasu yasa Allah ta ka'ad lahum khushubun musannada kai ka ce su itace ne al khushub diskuru shi wa dammiha khushubun ko khushbun ayo shine nan sukuni ko kuma khushubun ayo shine rufa wato jam'i ne na khashaba kamar itaciya ce ko wata bishiya wadda ke mai kyau mai ganye wadda aka jingina ta a cikin wani garu ganyayyakin ta ya kwanta a cikin garin za ga wannan itaciyar mai kyau za ta ƙara wa garun nan kyau da ganyayyaki amma ba ta da wani amfani a garu saboda in yazo fada ba ta ita da shi ba ita dai ga kan ganyayyakin ta ya kwanta a cikin garu amma ba ta da amfani a tattar da garu saboda ba ta iya tare masa in ya tsage ko in zai fadi sai Allah ce su ma haka suke ka annabun khushubun musannada wato wajen kyawun halittar su da kuma rashin amfanuwar kyawun halittar abin su to kamar wannan itace ne musannadatun ila aljida wanda aka jingina su aka makala su a cikin garu suka ƙara garin kyau amma ba su amfana garin wajen hana shi faduwa to haka su ma dadin da suke kyawun halittar su baya ƙara musu amfani wajen hana su halaka saboda haka anan wato wajen mushabahi idan ka inda aka mun tafi da wannan itacen shine izama adsamihim wa tarki tafahumihim kyawun jiki ta zarfin fahimta ko kuma ya zamana wajen shabahi din zai zamana wato wajen kyautatuwar halittar tasu wajen ijmalin sura din saboda dai da aka ce ga wani garu an samu wasu itace masu kyau an jinkina su a cikin garun nan sun yi ciyayi masu kyau sun kwanta a cikin garun nan to za ga wannan itacen sun karawa yudshi ilal jidar jamalan ko zai kara wannan garun wani kare kyau din na musamman to wajen kyawun halittar nan tasu to kai ka ce wannan itacen ne jerarru da aka jingira ka wani garu ka kara masa kyau amma kuma dai kan su baya musu amfani Allah ta yasibu da kullu sayhatin alayhi alamar su za a ga su munafikai ba su da mutuwa kwata kwata kullum zato suke yi za a kawo musu hari za a kafar da wata aya sai a kashe su kamar yadda Allah faɗa a can a cikin suratul tauba ya hadarul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kullun dukan da aka ce aya ta sauka to ba su da nutsuwa suna cikin tashin hankali ganin ce kamar wannan aya cewa za ta ayyuke su ce da malaka ya hasibuna kullu sayhati dukkanin tsawa ko me ya faru da sun ji an buga wani abu ko da kawara ta faru tusawu kanida'in fil askar kamar a cikin rundunar musulmi za a yi kira an san a dai yaƙi to akwai ainihin sauti na yaƙi kamar yanzu ne akwai abubuwa na kaɗe-kaɗe da ake bugawa to ko a yakin musulunci akwai abubuwa da ake kaɗawa wanda kowane bayan an kaɗa shi akwai umarnin da yake bayarwa akwai abin da an buga shi an kaɗa shi to yana nufin a tashi a tafi akwai abin da sautin dan an ji wannan sautin a rundina ana nufin rundina ta zauna akwai abin da an buga wannan sautin yana nufin to a shiga cikin attention an nufa akwai wani abu zai iya faruwa to kowane sauti da ake bugawa a cikin rundina shine sai hadin kowane sauti akwai akwai wato madalulinsa to duk wani sauti da a rundunar musulunci ko zuwa za a tafi gaba ko zuwa za a zauna ko me za su tun ji wani sauti to sai ga sun firgita sai su dauka wannan wata musiba ta sauka a kansu ko wata aya za a sauka a tona musu asiri kan da in fil askar wa insha da dalla haka nan koda kwarmata akai ana fiye wani abu a cikin runduna to su za ga sun sun firgita ko kamar dai da Allah ya faɗa bawun fi raybi mai taraddado kullun a cikin kokon kai kawo ce a cikin rashin nutsuwa ya sibu da kullu sayatin alaihi za ta dauka kullu sayatin alaihi duk magana duk kowace irin sawa alaihi kawar da su ake to wannan har yanzu wannan alama ce wannan ayar Allah bai ta akan munafiki amma alama ce akan duk mara gaskiya duk mutumin da yake mara gaskiya duk inda ya ga an motsa an kiji an yi wata magana to sai ya tsargu sai ya dauka da shi ake saboda ba shi da gaskiya to wannan alama ce asalin da ta munafiki amma alamar ta jage za akan duk mutumin da ya boye rashin gaskiya a lamarinsa to da yaga an kaɗe ta ana wata magana ko an bayar da wani umarni ko ai wani abu da bai san me ake ciki ba to dauka yake da shi ake wani abu aka faɗa akan to wannan sifa ce ta wadan mulafai yasibuna kullu sayhatin alayhi ala kalima fi qulubihim min ar-ru'b saboda radarin da yake zuciyarsu an yanzu na fi ma yubihu dima'ahu kullun gani sai za a saukar da ayar da za ta halaka a kashe su Allah ta humul adu to waɗannan fa masu wannan sufofi su ne makiyanka ya manzon Allah al'adu a nan yana nufin jam'i ko saboda sunan adu yana cikin sunayen da ya sauye fihi al-fard wal jam' dan ta al'adu ana nufin mutum daya inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan ko ayo mutum daya sannan yana nufin da yawa ma inna ma amwalu inna min amwalikum inna min azwajikum wa amwalikum aduwwan lakum ko fahdharu to ita al'adu tana nufin maki guda daya tana nufin kuma makiya da yawa anan humul adu su waɗannan munafikai su ne makiyanku fahzarhum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dimmi din alqur'ani ku kiyaye munafikai fa innahum yakushuna yakushuna sirrata lil kuffa suna bayyana tasirika ne kafir su illan munafikai su shida shi sa suka kafirai mummunan makoma saboda sun fi kafirai illa shi musulmi zahiri an san musulmi ne kafiri zahiri da ma an san kafiri ne to amma su kamar da Allah mada la ilaha ula'i wa la ilaha ula su dai ga ta cikin musulmai ba su tare da su kuma ga ta cikin kafirai ba su tare da su su ba su da gida kowane gida suna na ko ba yan gidan bane ba haka su kafirai ne amma suna cikin gidan musulunci saboda sun fi kowa hatsari kisa dole sai musulunci ya yi kaka tsantsan da munafikai kisa Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali min an su sun fi kafirai ma kuma mai muni saboda aiki ya bani kafirai muni na humul adu fa hazarhum qatalahumullah Allah ya la'anci su wannan qatalahumullah baka addu'a ce jiya ta kawo lahum la ai Allah ya la'ance su to amma wannan ba ba addu'a bace ana amfani da ta ne a ba kalma ce kamar ta zagi akwai kalmomin da akwai su kalmomi ne na zagi da batanci kamar irin a ce wailak wailul likulan irin wannan kamar irin su sakilat ka umru duk launin haga na zagi amma ana amfani da su ne a wajen yin bakar addu'a wato kada mutum ya gamu da abin da yake so Allah ya gama shi da bala'i da rashin abin da yake so sai da qatalahumullah Allah ya halaka su Allah ya la'ance su a halakahu Allah ya la'ance munafikai anna yufakun wannan Allah ai kaifa yusrafu abin mamaki ta yaya yusrafuna anil iman ta yaya kike juyawa ga barin imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba da qiyamul burhan baya ga hujjoji sun bayyana asiri wa idza qila lahum ga wata sifar dai ta munafikai wa idza qila lahum haka na idan aka ce da su munafikai mu'taziri in aka ce musu ta'alau ku zo mu'taziri haka ta'alau wato nida'ul ba'id ila al-hudud dai na ce ta'alau wato nida'ul ba'id ko nida'ul ga'id ila al-hudud wanda baya nan ne ake son ya zo gurin da baya ne to kaga daga nan za a gane su munafikai ko a gurin zaman manzon Allah ba ta zama a ƙwarin ya fada manzon Allah suna daga nesa nesa saboda suna son duk inda za a samu abin kashin hankali wani abin na firgita rundunar manzon Allah su kawo labari mara daɗi ko kamar da Allah ya faɗa lallai yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina su kullum suna daga waje waje duk labarin siya ya zo ta gunsu idan labarin alheri ne shi ma ya zo su za su fara kawowa don a ɗauka mutane kirki amma su kullum burinsu su zo da abin da zai wargaza zaman fadar manzon Allah sai ta Allah ta bai zanga lahum ta'alu ko da an ce musu ku zo ku shigo go manzo Allah ku zo mu'taziri ku zo ku bada hanzari yastaghfir lakum rasulullah ku zo gurin manzo Allah ku nemi manzo Allah ya yi wa gafara ku tuwar ga munafinci lawaw ru'usahu bitashhir wa takhfif lawaw ko lawaw wato allai wannan juyar da wuya shine aftunini bil idf mutum in kane masa magana magana da baya so sai mutum ya daga kansa ya kalli gefe wato ya ki sauraron ka magana ba ta da muhimmanci to duk wanda kaji an ce masa zo manzon Allah ya maka addu'a ya ce Allah ya taimaka kuma ya kauda kai kaga ai ba ka cin halaka kuma da wannan to shi yasa Allah ya daga alamar wannan kamar yadda Allah ya fassara ta a can wannan Allah yudu shine yadda Allah ya bai fassara a can a tauba a idza ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududan ko in an ce ku zo gun manzon Allah manzon Allah ya nema muku gafara Allah akan munafici ba akan wannan kalmar da kuka fada ta la yarda na ilal mujid ba akan munafici ne ku zama mu'mini to lawaw ru'usahu sai ga sun juyar da kansu sun ki sauraron ma mai kiran nan wa ra'aytahu sai kaga ya suddu da sai kaga su sun kautar da kai ya urduna an zalika sun kautar da kai gabar wannan magana ba ita suke so ba wa hum mustakbirun sun juya suna masu girman kai su ba ruwan su neman gafarin manzon Allah subhanallah Allah ta sawa'un alaihim astaghfarta lahum an lam tastaghfir lahum wannan ayoyi suna fadar girman munafunci amma kuma suna fadan hadari hadari na janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa ba suna fadan wannan ayoyin ne akan hadarin munafunci kasancewar Allah baya yake shi mutum domin aka saboda karinin kafirci ne to amma suna nuna hadari na laifi na taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wannan Allah ya arka ne akan wai da ilahu ta'ala yastaghfir lakum rasulullah in a ce ku zo gurin manzon Allah ku zo manzon Allah ya nemi gafara sai su kautar da kai su juyar da kai su tafi suna girman kai ba sa son neman gafara a Allah to girman hakar manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya gaya mana anan duk wanda yau manzon Allah rashin ladabi duk wanda ya raina zanubin manzon Allah to laifi ne fa da Allah ba zai yafe shi ba ko da ko manzon Allah da kansa ya ce Allah ya yafe kana da damar manzon Allah ya maka istighfari akan laifinka amma idan laifin naka manzon Allah kai wa laifin to Allah ba zai yafe ba ko ya ko annabi ya saba shi sai Allah Ibrahim to wannan fa tunda ba sai su zo manzon Allah ya nema musu gafara suka ce ba sa so to ba su ba gafara Allah sawa'un alaihim astaghfirtu lahum aw la tastaghfir lahum ala to shikenan ma je ya zama da daidai a guji astaghfirtu lahum am lam tastaghfir lahum ko ka nemo ko ka nemo musu gafara ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am lam tastaghfir lahum wannan aka farta ustu bin bi hamdatul istibhal an hawla wa wato aka yi akwai alhamdulillah bi a astaghfirtu lahum ne daidai ne ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allahu lahum wannan a hukuncin shi zalika sawa'un alaihim ai mustahiqun alai abu ne da ya cancanta akan su ko da ka sa baki kaga Allah ya musu gafara ko da baka nema musu gafara ba Allah ba zai taba gafarta musu ba lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai iya yaje wannan munafikai din ba inna Allah la ya'lamu qawl fasiq saboda laifin ya tsallake ma munafikin ya zo ga hadda raini ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma Allah ba zai yafe shi ba saboda ka lalle zalimin annabi abu ne da yake son ta kasansa sosai yana fada ko a gurin tarukan maulidai ko da a gurin malamai yan uwa masu fadan darajojin annabi da masu karanta fadololi da kasa'id na manzon Allah to a iya harshe a sallakuzan da yake za a dinga fada manzon Allah zalimin annabi yana da hatsari Allah subhanahu wataala yana yafa komai amma banda abin da ya dare ya shafi jaribin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gan kowa kaga nan a haƙin munafikai ne ko haƙin munafikai ne cewa su tunda munafikai ne sun raina jaribin manzon Allah Allah ba zai to har a haƙin mumine wanda ba munafikai ba idan suka yi abu na suka jaribin manzon Allah ko kuma ba suka ba rashin ladabi kuma sannan rashin ladabin koda wanda ya bai sani ba saboda ayatan ta an ta'abada a'malukum wa antum la tash'uru ko da mumini ne mai cikin imani yayi rashin ladabi ga manzon Allah kuma tare da shi bai ma san ya rashin ladabin ba a gurin Allah daidai yake da kafirci ba saboda lalle ko da yawa masu wa'azi da masu waƙoƙi ne ban manzon Allah lalle a kiyaye harshe akan da abin da ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lan yaghfira Allahu lahum wannan manzon Allah ba zai taba gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba shiriyar waɗannan mutane wanda suka jiro akan fasikanci ba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون zamu tsaka wannan aya wato su wannan munafikai yana daga abin mamaki su wannan aya ce abin nan ne irin na wato masu ilmul ma'ani da ake tabbata wato at-tawjih zance ne a zahiri ka zahiri yana daukan ma'ana kamar da har da hausa ake abu mai harshen damu wato daga iya munafinci na ma ce wata fa'a daga iya munafincin su zaka ji suna faɗa suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da mutane da ke gaban manzon Allah wannan ba suna faɗa abu da kai bane ba a idan ana cikin jama'an musulmi ne sai su yi tafattuli su ɓoye kansu da wannan kalmar saboda kalmar kamar tana nufin su ma mutanen kirki ne saboda a zahirinta kamar akwai arzikku bir rasul saboda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da yawa ahalu sufa din nan wanda su ɗaruruwa ne suna zaune a gidan manzon Allah anan suke cin abinci manzon Allah ne ke ciyar da su sannan akwai waɗanda yake larabawa al'arab waɗanda suka zo daga ƙauyuka suka sauka a gidan manzon Allah wanda za su raka manzon Allah yakin nan na banul mufalak wanda tamwinin su ba ta abinci da masauki da komai yana kan manzon Allah suna da yawa to da Allah ya gana su tauba bayan manzon Allah dai ya shirya su ma a cikin rundunar an gama komai za a tafi sai ga wasu sun zo amma manzon Allah duk shirin ya kare an gama shirya kowa sai ga kan sun zo su ma za su wannan yakin su mu dai sannan duk kayan da za a yi shirin yakin ya kare manzo Allah ya ba sa wuce to kayan shirin yakin da baka mai da komai ya kare sai su hakuri suke ta kuka su ba su samu da mata sha to su wannan munafikan suna bayyana hali na azahiri kamar suna tare da musulmi sai su Allah tun ku alamar inda rasulullah saboda cewar inna rasulullah ya zuna a cikin mu dai dan idan a cikin mu da bai zalla ba za ta kira shi rasulullah ba to amma daga cikin musulmai ne kamar suna tausayawa annabi sai ta ga wani ai abin da muke ba ku shawara waɗannan mutane suka tare a gidan manzon Allah ku tare shi sun tsora manzon Allah nauyi ko ku ba su abinci hatta yan kwad in sun gaji sun waje manzon Allah ya huta kaga a zahiri kamar suna nuna arrisku bir rasul a haka suke faɗan kalma amma da yake Allah subhanahu wataala ya alau ma tukfi sudur Allah ya sanya a ransu sai Allah ya kawo ayat da ma'anarsa ta hakika Allah ya san suna faɗa ne amma su wai da niyyar su karya rundunar musulmi shi ma sai Allah sai ya kawo ta ababin zargi sai Allah ta to ai abin mummuna abu ne ma tunda ku shi kuke yi ka a ciyar da sahabbai dan su dare annabi ya rasa masu dafa mai haka kuke nufi sai ta sai Allah ya kawo ayar a mazanar fatan ya kula la tunfiqu ala man inda rasulillah haka suke fada su ce wai karku ciyar alaman inda rasulillah wanda su gun manzon Allah inna minal ma'adina karku ciyar da su hatta yanfadu har sai sun gaji sun watsa sun tafi sun rasa abinci kai tafarraqu wa sun tafi sun rabu da kansu Allah ta wani lillahi khaza'inus samawati wal ard to su muna kai baka san cewa taskocin arzikin sama da ƙasa na Allah bane ba ni menene abincin rodda a lokacin ba zai fa idan abincin ne da za a ci abincin nan da ruwa ake yi girgije ya bayar da iska mai kyau abincin ya samu iska da ruwa ya fito Allah ne mai wannan kasa zai karba shuka tafi da abincin Allah ne yake yi to me yana ku a ci da ku taka a baya kuma idan ku shuka da abu kuke sawa ya baku da yawa to taskar sama da taskar kasa din Allah ne saboda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya baki mabudan wannan taskokin an samu kutu hatu an samu garuruwa da suke kawo haraji da sauransu saboda kuma manzon Allah yana da arzikin da a lokacin yana ci da duk wannan runduna da saboda ko sun je da cikin ruwa wannan rundunar ba ta gare ba wannan kuma shine asalin abin nan da duk kafirin duniya suka dauka ake yin sa wato fada da yaki da tattalin arziki idan ana fada akwai fada iri biyu akwai al-jihad bil quwwa was silah yaki na farko da makami mai karfi da tarin sojoji to yaki na biyu kuma mai sauki shine yaki wato ta hanyar tattalin arziki yaki ta hanyar samun abincin mutane ta yi baki a cikin a sa a ta kunkumi a hana musu abinci ba za a ba su ba za a dina su ba a gani saboda dole zakhira ku sai ya kare in dai ba ku samun sabo na ku zai kare ran da kuma ya kare dole ku yi kauya to wannan shine asalin wannan doka ta zalunci din Allah ta wallahi khaza'in samawati wal ard tasqutu sama da kasa dinna Allah ne birrin wa huwa ar-raziqu lil muhajirin wa ghayrihim Allah shine mai bada arziki ga su muhajiran da ma wani walakin al munafiqina la yafqahun sai da su wannan munafikai ba su san shi ba an sai la yafqahun bai ce la ya alamun ba ma'ana la ya kawo la ya alamu na kafayil umur ba su san abin da yake a ɓoye ba su suna kallon abu ne sadahi abu na fili su ne masu gari a madina su ne masu faɗa aji idan sun daina bayarwa za a shiga wahala amma ba san me kafaya ba ba su san akwai a cikin muminan ma akwai masu arziki akwai abubuwa na arziki da Allah ya ba manzo Allah na fusuhatu na garuruwa da aka samu saka wannan koyayyun hanyoyin arzikin da Allah ya ba manzo Allah duk ba su sani sai ta walakinnal munafiqina la yaqahun ba su san me a boye a bayan kasa ba shi suke yin wannan magana da to alhamdulillah za mu tsaya a nan Allah ya amfane mu da abin da muka ji min mawaidul